من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka musulmi yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Walaikun salam wa rahmatullahi.
godiya cikakka ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda a cikin ikon shi da kadarawa shi muka sake samun damar harrata a wannan wuri mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin mun alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai girma watan ramadan kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gayin gaskiya sannan kuma ya ba mu ikon yin aiki da ita a yau muna marican eh, takwas ga watan Ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana shekara ta 1447 wanda kuma shine daidai da 25 ga watan Fabrairu Iya ta annabi Isa alaihi salam tana shekara ta 2026 har yau muna nan a cikin tafsirin suratul ma'ida a jiya mun koro bayani bisa kan kissa annabi Musa da bani Isra'ili irin yadda ta kaya ƙarshe tsakaninsu. Sai Allah subhanahu wa ta'ala sai yanke kisa sai ce, Watulu alaihim laba abu na Adama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من Masha النادمين Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma'anar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Watulu alaihim, bi ma'ana iqra ya Muhammad ala ha'ula ilhasada. Ka karanta musu, suwa, wa'ancan mahasadan naka na daga Yahudawa da duk ma masu kamar su. saboda kana da su tari masu yawa. to utulu alaihim ka karanta musu naba abanai adama labarin ƴaƴan annaba adama guda biyu idan aka ce naba ana nufin labari babba labari mai girma ba ɗaya ne da alkhabar ba akwai alkhabaru labari ne alkhabar sannan kuma akwai annaba mene bambancin da ke da ko tsakaninsu alkhabar labari ko da iri amma aka ce annaba'u ana nihin babban labari shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa amma yatasaalu anin naba'il azim daga menene suke tambayar junansu akan me suke tambayar junansu anin naba'il azim daga labari wanda yake mai girma mun gane ko نعم Allah subhanahu wataala wani wuri yake cewa tilkal qura naqussu alayka min anba'iha min anba'iha ba min akhbariha ba me yasa saboda bambantawa tsakanin annaba'u da alkhabar kina annaba'u annaba'u nan yana ne babban labari labari ne wanda ya shahi ƴaƴan annabi Adamu guda biyu bil haqqi da gaskiya zaka karanta musu malaman tafsiri suka ce menene yasa aka kawo labarin ƴaƴan annabi adam guda biyu wanda ɗaya daga cikin su ya kashe ɗaya imam al-qurtubi yake cewa munasaba ko kuma alaka da ke da ku tsakanin labarin nan da zamu karanta da ƴaƴan annabi adam wanda ɗaya ya kashe ɗaya daga cikin su yace saboda an riga an gabatar da kissar yahudawa da irin yadda suka zalunci kansu da irin yadda suka warware alƙawalla tsakaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala. Irin yadda ɗan annaba Adam ƙabila ya zalunci kanshi, shi ma ya warware alƙawarin da ke da tsakanin shi da Allah. Kaga sai ya kamanci ce ne. Mine ne ya tabbatar da cewa a cikin tafsirin shi, ‘ya'yan annaba Adam kasancewa harkon duniya ne, harkon halitta ne. sun kasance duk lokacin da zai haihuwa zai haihi ɗa namiji da ɗaya mace haka yake haifa su to yanzu idan aka tashi mai ‘ya'yan aure sai a ɗauki ɗa namiji na wannan tagwayen guda biyu sai a haɗa shi da ya mace ta wancan tagwayen guda biyu shi kuma wancan sai a haɗa shi da macen wannan kenan wanda suka hito tare suna tagwaye da juna ba su auren juna mun gane ko? kaga wannan ya alƙawali ne ko? tun sai da aka kawo ga shi ƙabila da habila shi habila shi ne na ƙwarai ɗin ƙabila shi ne wanda ya kashe habila nan mun gane ko? to shi sai warware wannan alƙawalin da ke da kusa kani saboda me yasa ya lura da cewa ita yarinya da za a haɗa shi da ita ‘yan uwa habila ɗin ba ta da kyau a san matsalar samari kenan ba ta da kyau jamima ibn kafir ya rawaito cewa ba ta da kyau kokan amma shi ɗan uwan shi wanda suka haifa aka haife su tare kina wanda wancan ɗan uwan ya kamata ya aura ita kuma wadi'a ce tana da kyau yanzu sai ya gaya ya kamata yi ya canza wannan alƙawarin da ke da kwai musamman ma saboda ya lura da cewa babansu annabi adam baya nan saboda annabi adam kamar yadda ibn kafir ya tabbatar a cikin tafsirin shi ya tahi makka ziyara ta ɗakin allah saboda allah subhanahu wataala ya ce mishi ina da wani ɗaki da ke da a cikin bayan ƙasa yanzu shi ne tahi ziyara yanzu shi kuma wannan ɗan ƙabila kuma shi ke babba sai amfani da wannan daman ta ce babansu baya nan sai ce shi a aura mashi ɗan uwashuwar suke ciki guda saboda shi dai waccan dai gaskiya ba zai auranta ba. To kun ji ainihin kisa. Kenan wannan ke nuna maka cewa ashe kisa akwai kamanceceniya tsakanin ababen da muka karanta can baya na irin warware alƙawalan da ke da kwai wanda ke da kwai tsakanin Allah da Yahudawa sun ɗauki alƙawalan za su yin ga za su ƙi. Wannan ita ce huska ta farko. Huska ta biyu Ibn Ashur yake cewa wannan kisa tana da kama da kisa da ta wuce bayanta me yasa saboda bani isra'il sun saba ma ubangijinsu ta hanyar saba ma umarnin annabi musa alaihi salam da ya ce ku shiga cikin wancan garin ku yaƙe su suka ce ina fi ha ƙoman jambari na ko suka ce wa ina lanna da kula ha ma damu fi ke ga ma ta suka yi ina lanna da kula ha abadan abadan suka ƙara kaga akwai saban da ya kai ga wannan to iri da suka kahe akan cewa ba za su yi ba haka shi ma wancan dan na annabi adam alaihi salam ya kahe cewa ba za yi naba abnai adama ibnai adama din nan malaman tafsiri sun yi sabani bisa kan cewa wai shin nan ƴaƴan annabi adam din nan da ake nihi shin ana nihi ƴaƴan shi na cikin shi ko ko ƴaƴan shi na gama gari kamar mu na wani ai ana ce mutum dan adam ko domin adam din ya haika a'a ya bani adam Allah yake ce mu ya ku ƴaƴan adam ko to nan wai ana nihin ƴaƴan shi da tsatsan shi ko ko gama garin ƴaƴan shi wa'anda duka ƴaƴan shi din mahiyar malaman tafsiri sun tayi akan cewa a nan ana nihin ƴaƴan shi ne na cikin shi guda habil yake guda qabil yake daga cikin wanda suka tayi akan wannan akwai jamhurin masu tafsiri ko kuma mahiyar malaman tafsiri sun tayi akan tunda kaga hada sunansa ake ambata to amma wasu irin su al-Hasan da Dhahak sun tafi akan cewa anan ba 'ya'yan shi na tsatso ake nihi ba ana nihin wasu 'ya'yan shi ne mazaje ne guda biyu aka samu daga cikin bani isra'il suka samu wannan matsalar da ke da kai tsakaninsu yana wannan labarin ba 'ya'yan shi na tsatso bane ba wasu mazaje ne aka samu guda biyu suka yi wannan rigima a cikin bani isra'il mun gane ko idan malami ya magana kullum me ake so ba hujja ba to suka ce hujjar su abinda yasa suka ce haka nan saboda gaba ƙarshen kisa ana karewa sai Allah ya ce min ajli zalika katabna ala bani isra'il kaga wannan hujja ce ko hujja bace ba saboda wancan abin da ya faru muka wajabta akan bani isra'il kenan tunda bani isra'il aka ce kenan wa'annan mutanen gwarabi daga cikin bani isra'il din suke an gane ko? wanda suka ce a'a ‘ya'yan shi ne na tsatsan shi guda biyu suka ce a'a ai cikin kisa abin akwai abin da ke tabbatar da cewa ba cikin mutanen bani isra'il ba ne abin ya faru mi yasa suka ce a cikin kisan shi wanda ya kashe ɗan uwan nashi akwai dalili mai ƙarfi mai nuna cewa bai ma san yadda za a yi da shi saboda ba mutum ma bai taɓa mutuwa makahin wani lokacin bale a san yadda ake yi kisa cikin kisa Allah ce fa ba'atha Allahu ghuraban yab'athu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi kasancewa bai san yadda zai da gawar dan uwan nashi ba ya tayawo da shi ga bayan shi wata ruwa ta ce kawai yayi yarbi da shi ya bar shi gagawa shi nan yana kallo ya rasa yadda zai da ita sai da Allah cikin hikimar shi ya aiko wani hankaka wanda shi ya nuna mashi yadda za a yi har ya nuna ma cewa ai haka ma ne ya kamata a ce ya kai can shi dama ya yi irin yadda wannan hankakan ya aikata shi ma ya rike gawa dan uwan shi za mu gani nan gaba amma wace magana ce mai rinjaya magana mai rinjaya ita ce cewa ƴaƴan dai ne na annabi adam guda biyu su ne dai idh qarraba qurbana lokacin da suka gabatar da sadaki haka ake fassara shi ko kuma wani abin gabatarwa qurbanan abu ne wanda mutum zaka gabatarwa ga Allah subhanahu wataala ka bada shi fi sabilillah idan ana son a gano cewa abin Allah ya yarda da shi to da wuta ta sabko ta ci wannan abin kenan ya karbu abin da ka gabatar ya karbu in bata ci ba kenan bai karbu ba saboda haka da kabila da habila da suka yi rikici bisa kan wannan abin sai kowa ce to yanzu a kawo qurban a kawo sadakin da za a gabatarwa ga Allah subhanahu wataala a ga wane ne Allah zai karɓar nashi wanda Allah ya karɓa nashi shine mai gaskiya kabila arwaya ibn kasir shi mutum ne wanda manomi ya kawo irin dami haka na hatsi ko kuma na dukkan wani abu wanda ke da soshiya shi kuma habila shi ne na ƙwaron ko shi kuma makiyayi ne sai kawo wata dabbawar take mai kitse a sharaɗin ko kuma a tsarin shi ne idan za ka kawo wa sai ka samu abin da ka tabbatar da cewa shi ne mahi soyuwa zuwa gare ka za ka kawo Allah mahi so wata ruwa ta nuna cewa shi wancan mai dame da ya kawo dama daidai ba sai ya ga a kota zangar niyawar take ta hice kaya zagi ta ka san mutum da ba ni ya kirki ke gare shi ba ya zagi abu shi kai kuma habila sai da ka dibi dabba da ta yi kowace kyawu a cikin dabbobin ka gabatar ma Allah da ita to shine fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min akhar sai aka karbi na ɗayan su ba a karbi na ɗayan ba wa aka karbi nashi habila mun gane ko Kenan kamar yadda na ambata muku cewa alamar karbuwa ita ce wuta ta sauko daga sama ta ci abin da ka gabatar. Alamar cewa Allah bai karba ba wuta ta ci abin da ka gabatar. Wannan kuma hata a cikin Alkur'ani mai girma ya tabbata cewa wannan shine tsarin da ya kasance a wancan zamanin. Ina an yi zamanin da ya kasance idan Allah ya karba, da wuta ke saukowa daga sama ta ci abin da aka gabatar. in kuma Allah bai karɓa ba shikenan abu zai tsaya hakan wuta ba za ta saukowa ba irin ayan nan da ke cewa alladina qalu inna Allaha ahida ilaina Allah nu'mina li rasulin hatta yatina bi qurbanin ta'kuluhu an-nar kaga ta'kuluhu an-nar wuta na cin shi mun gane ko kenan shine alamar da ke nuna cewa tabbas Allah ya karba ibnu ashur cikin tafsirin shi na at-tahrir wa tanwir tafsiri ne wanda ke da cike da balaga ko tafsiri ne na zamani yake cewa walam yusamillahu walam yusamillahu ta'ala ko kuma walam yusamillahu ta'ala al-mutaqabbal minhu Allah subhanahu wa ta'ala bai ambaci wanda aka karba gare shi ba wallazi lam yutaqabbal minhu da wanda ba a karba gare shi din ba me yasa Allah bai ambaci sunayensu ba kaga ce aka fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar sai aka karba daga ɗayan su ba a karba ba daga ɗayan ba me yasa Allah bai ambaci sunansu ba me yasa ko ganin ku me yasa Allah ya shi ai shi wancan tunda an karba gare shi mu ɗauka cewa ba sai an ambaci sunan shi ba to shi wancan wanda ya ɓanna farko wanda shi ne wanda ya fara kashe mutum duniya wanda duk mutumin da ya kashe mutum nan gaba yana da kamar shi ya kamata a ce an ambaci sunan shi ko to ba ambata ba shi ma da na ƙwarai ɗin da wanda ba na ƙwarai ɗin ba duka ba a ambata ibn ashur ya ce saboda babu wani amfani wajen gayin sunansu babu wani amfani wajen ambata sunansu lokacin da ake gargadi ba dole sai an ambaci suna ba ba haka kawai Allah yake ambata suna mutane a cikin alkur'ani duk wanda kaga an ambaci sunan shi a cikin alkur'ani sai in ta kai ta kawo mun gane ko yanzu ka diba annabawa anda aka ambaci sunayensu Allah cewa yi minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayhi hatta da annabawa akwai waɗanda ba a ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari kenan wannan ke nuna cewa ba sai an ambaci sunanka ba in Allah ya san da kai in dai har kana da matsayi wajen Allah kai dai kai aikin ka wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun to shi ne ce babu amfani wajen gayansu abinda ake so nan wurin mutum ya ɗauki wa'azi kawai mun gane ko? lokacin da aka yi wannan yanar ya tabbata cewa wa ke da gaskiya habila ke da gaskiya to hasara sai ta ɗauki ɗaya daga cikinsu shi ne ƙabila ƙala sai ce wa ɗan uwan shi la'aƙutu lannaka sai na kashe ka kenan shi sai ya raba shi da duniya duka baki dai wannan auren ba za yi ba mun gane ko kala shi kuma wanda aka ce an karba din gare shi kuma wanda aka ce ma za a kashe shi kala sai ya ce mishi inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin ai Allah yana karba ne daga waɗanda suke masu tsoron shi wannan shine kaida Allah na karba abu ne daga masu tsoron shi mun gane ko ya ce mashi la'in ba sabba ilayya ya da kalitabtula ne idan ka shunwaɗa hannunka zuwa gare ni don ka kashe ni ma ana bi ba su tsin yadda ya ile kalitabtula ka ni dai ba zan taɓa miƙa hannuna zuwa gare ka ba don in kashe ka mun gane ko wannan me yake ne shin yanzu idan mutum ya ce zai kashe ka ƙyale shi za ka yi kashe ka ka ƙi gudu ka ƙi tserewa kuma ka ƙi ƙare kanka shi ne wannan aya take ne wasu malamai sun ce haka take ne idan ana cikin zamani na fitina fitina ce ta taso ta anguwa ko kuma ta fami abu ya kai ɗan uwa zai ɗauka makami ya kashe ɗan uwa to kaka ce sai ka kare kanka a wannan matakin saboda in ka ce za ka kare kanka to sai an yi asarar rayuka waɗanda suke masu yawa kisa hadisi ya tabbata daga sa'ad bin abi waqqas yake cewa na ce ya manzan Allah inda khala alayya baiti wa basata yadahu ilayya liyaqtulani da a ce dan uwana zai iya shiga a cikin gidana ya shunhuda hannun shi ko kuma ya mika hannun shi dan ya kashe ni me ya kamata in yi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun ka khairi ibnai adam ka kasance kamar mahi alheri daga cikin ƴaƴan annabi adam guda biyu sai karanta mishi wannan ayar la in basatta ilayya yadaka litaktulani idan haka mika hannunka akai na danka kashe ni ba za ni mika hannuna akan ka aka danka kashe ka idan shi ya yarda a kashe shi ɗin da shi ya kashe wasu ka ce bisa kan wannan ne Usman bin Affan lokacin da mutanen fitinan nan suka zo suka zo har gidan shi suka kashe shi bisa kan wannan ne ya aiki da zai kashe shi ai sai ko fitina ta tsaya daga nan wurin kawai ko haka Usaimi ne yake ambata shi ma ke ce a cikin halin fitina miƙa waya kawai ya kamata kai ba sai ka tara kayan baya ba idan aka kashe ka ka mutu shahidi amma wasu malamai suna ganin cewa a'a ya za ka bari mutum ya kashe ka haka kawai suka ce a nan su shari'arsu a zamaninsu ta ba su dama su yi hakan ta ba su dama su yi hakan shi yasa ya ce mishi haka ƙarshe kaga cewa inni akhafu Allah rabbul alamin lalle ni ina jin tsoron Allah ubangijin talakai sai ya ci gaba da ce mishi inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika ni ina son ka koma ka ɗauki zunubina da zunubinka wani irin zunubin shi yake nihi nan wurin nan ma akwai maganganu daban-daban na malamai bi ithmi kenan bi ithmi qatli ina son ka koma idan ka zo kashe ni ina son ka koma da zunubin kashe ni da sauran zunuban da dama ka dauka can tsakaninka da Allah kaga zunubi nawa kenan bi kenan ga zunubin kashe ni ga zunubin kuma sauran laihuka wa'anda naka ne haka albahu ya fassara shi cewa bi ithmi qatli kenan ila ithmika zuwa zunubinka ai ithmi ma'asika allati ya'amiltaha min qab zunubin dukkan zunuban da ka riga ka aikata can baya kuma imam al-baghawi da yazo nan sai ya ce wannan shine tafsirin mahi yawan malamai yace fatakuna min ashabin na idan ka dauki zunubin kashe ni kuma ka dauki zunubin sauran laifukan da kai tsakaninka da Allah sai ka kasance daga cikin mutanen wuta me yasa li'annaka qatalta nafsan bighairi haqq saboda ka kashe rai ba tare da haƙi ba mun gane ko yace wa zalika kuma wannan shine jazaa'ul zalimin sakamakon dukkan wani azzalimi to kaga nan ya mushi nasiha ko to da yake akwai hasara cikin zuciyar shi wannan wa'azin bai mushi amfani me yasa saboda ciwon hasara bala'i ne ciwon hasara yana hana ka ɗauki aya sai bayan kayi in abin ya ishe ka za ka gano cewa akwai ma aya da ta hana kaza hasara tana hana ka ɗauki wa'azi ko daga wane ne za ka jin kawai kunnuwan kasari to ƙarshe me ya faru faƙawwa atlahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu aika sai ran shi ta kawata mishi kashe dan uwanin nashi fakata da kuma sannan sai ya tsaye ya kashe shi Allah ce fa asbaha min al khasirin sai ya kasance daga cikin masu asara yawaye gari cikin masu asara duk mutumin da ya kashe dan uwan shi ai babu asara da ta kai ga wata babu ana fasara dan uwa cikin karin maganar laraba da abubuwa da yawa suna ce mashi ɗan'uwa shi ne hannunka na dama in ba ka da shi ba ka da hannun dama mun gane ko? to saboda haka sai ya waye gari daga cikin wa'anda suke masu asara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tuqtal nafsun zulman babu wata rai da za a kashewa dan zalunci a duniya illa kana alam ni adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl babu wata rai da za a kashewa da zalunci a cikin duniya face sai dan annabi adam wancan kabila ya kasance yana da kamashu na wannan kisan da aka yi saboda shi ya fara sunnan da kisa a cikin duniya wannan ke nuna maka girman hasada saboda haka malamai suke cewa hasada ita ce laihin da aka fara saba ma Allah da ita a cikin duniyar nan kaga hasada ita ta sa shi ya kashe dan uwan shi hasada a cikin sama ba wani laihin da aka ma Allah duniya da sama in bancin hasada hasada da iblis ya yi ma annabi adam alaihi salam kakan kenan hasada ita ce laihi na harko a sama hasada ita ce laihi na harko a nan ƙasa hasada tana isa ka zan mushriki hasada tana isa ka kashe mutum duk wani laihi da ka sani duniya hasada tana isa ka ka aikata shi Allah ya raba mu da hasada suka ce hasada ita ta sa Iblis ya kima annaba Adam sujuda da Allah subhanahu wataala ya umarce shi. Allah ya la'ance shi. Hasada ita ta hana Yahuda su imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasada ita ta sa dan annaba Adam Qabil ya kashe dan uwan shi Habila. Hasada ita ta hana kafiran Makka, kafiran Qurayshawa su imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasada ita ta sa ‘yan uwan annabi Yusuf alaihissalam suka ɗauke shi suka jefa shi a cikin rijiya nan sun mushi mai sauƙi ne suka jefa shi cikin rijiya ka diba wannan bala'i ɗan uwanku za ku ɗauka ku jefa shi cikin rijiya to yanzu ya kashe ɗan uwan shi amma bai san ya za a yi rihi shi ba Allah ya ce fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ard sai Allah ya aiko wani hankaka yana tono a cikin ƙasa ya ba hasunan ba bincike ba ne ba tono ne tonon da yake yi bimin ƙarihi wa rijili kamar shi ma faɗa suka yi tsakanin shi da uwan shi su hankakun guda biyu da Allah ya aiko guda sai ya kashe guda ko shi wancan yana zaune yana kallo yanzu da ya kashe ɗan uwan shi ya rasa yadda za a yi sai sa bakin shi da ƙahon shi ya ta tono ya ta tono ya ta tono ya ta tono sai da ya gama tono sannan sai ta jawo kawo wancan ɗan ƙwanna shi ya sanya a cikin ƙasa ya rihe ya daddare kaga ya nuna mashi yadda ake yi ko me yasa Allah ya aiko su liyori ya hukai fagawari sau a ta'ahe don ya nuna mashi yadda za a yi rihe ga waɗan ƙwan shi ƙada sai ya ce ya waidata da ya ga an yi wannan abu gaban shi ga yadda aka yi aka shi wancan kuma ga yadda aka yi aka rihe shi sai ce ya wailata ya kai cuna a ajastu an akuna misla hadal hurabi fa uwari sau a tafi yanzu zan iya kasa in aikata irin abin da wancan hankaka ya aikata in rihi gawar dan uwana to yanzu wannan ya wailata da ya ce kalma ce tana dama amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa annadamu tauba wanda diye da dama ya tuba ne wala in mutum bai da dama ba in mutum bai yi niyyar tuwa bai da dama nadama alamar tuba ce shi sa annabi ke cewa nadama tuba ce da kaga cewa ka aikata wani abu kana nadama abin da ka aikata to alama ka tuba ke mun gane ko to shine malaman tafsiri suke cewa shin wai wannan kalmar da ya ambata ta nadama nadama ne akan mi wasu suka ce nadama ce akan bai san yadda ake rihi wanda aka kashe ba kiran ba akan laihin da ya aikata bane yana nadama ba inda bisa kan laihin da ya aikata ne yana nadama da Allah ya karbi tuba shi ai da ba dazumin ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya laihi irin nashi sai a rubuta mishi zunubi wannan yana da kamar shoko to inda ya tuba da ko wannan ba to amma nan yayi nadama kuma cikin ayat to shine sai aka ce nadama ce akan bai san yadda ake rihe mutum ba in aka rihe shi ba saboda jahilce shida rishin sanin shi wasu suka ce a'a ya san yadda ake tunda ayan ka kalli aya zaka ganin cewa ya ce la'aqtu lanaka zan kashe ka in bai san kisa ba shin ya ce ya kashe ha dan ya san ana kisa ne ai ko kuma dan ya san a iya kisa ne to shi da sai aka ce nan wurin nadama ce akan ya zo ya kashe dan uwan shi kamar yadda wancan hankaka ya kashe dan uwan shi kuma sanan da ya kashe dan uwan nashi yayi watsi da shi a matsayin shi na mutum mai hankali amma ga waccan dabba ce ta zo ta kashe dan uwan nata amma har ta san yadda za ta ta yi rame ta rihe ta ruha ma dan uwanta asiri to shine sai ya nadama akan cewa shi me yasa bai yi haka nan ba da ya ga haka nan shine ya zo ya to kaga wannan nadama ce ba nadama ce mun gane ko sau'ata akhi fa uwariya sau'ata akhi ko kuma sau'ata akhi da Allah ya ambata in aka ce sau'a a cikin larabci ana nihin al'aura ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari kaga sau'atikum nan sau'atikum ana nihin al'aura to amma nan gawa ce ake nihi da al'aura din nan to menene alakar da ke da ku tsakaninsu sai aka ce to nan sau'a ana nihin ma la yajuzu an yankashi min jasadi dukkan abin da bai kamata ba a ce ya kware a cikin jikin wannan mamaci kinan dukkan wurin da bai kamata a ce an ganshi ba a cikin jikin ɗan adam shine sau'a mun gane ko kinan shi yasa aka ce sau'a ta akhi kuma yana ɗaukar ma'anar jifa gawa mun gane ko to saboda haka ibn al-qayyim al-jawzi da yazo nan sai ce ita tuba ita nadama ai alamar tuba ce ko to menene suka bayyana gare shi wa'anda suke nuna cewa bai tuban ba sai ce akwai abubuwa guda hudu wa'anda suka tabbata akan cewa shi bai tuba ba na dai shine shi kabila yayi nadama ne akan rishin karba wannan din shi da aka yi amma kuma an karɓi wancan kaga yana da alaƙa da laifin shi bai da alaƙa na biyu ya ce ya yi nadama ne a kan abin da kisan da yi ma ɗan ba kisa ba kisan ce annahu nadima ala hamlihi la ala qatli ya yi nadama akan ɗaukar da yake ta yi ma ɗan uwan shi yana wahala da shi tunda akwai ruwaya da nace muku ta ce yawo ya ta yi da shi ini guda a bayan shi wasu suka ce shekara guda yana yawo da shi ga bayan shi amma ga yadda za a yi ya huta da shi kenan ya rihe shi ko to sai aka ce ya yana dama akan ɗaukar da yake mushi kenan kaga nadama ce ta kisa a ba ta da alaƙa da kisa na uku annahu nadima izlam yuwarihi hina qatalahu ya yi nadama ne saboda bai rihe shi ba daidai lokacin da ya kashe shi ba kenan da bai sha wahala ba kenan wasu suka ce annahu nadima ala fawati akhihi la ala rukubi tabi yayi nadama ne akan rasa dan uwa da yayi ziga ya shi kadai ke garan ba yana yawo cikin gari ba wai akan kisan da yayi ba a rasa dan uwan da yayi shi shine kawai yake abin da shi idan in ka kalle shi za ka ganin cewa ba cikakke ba ma ne ba tunan nadama ne yake yi akan yanzu wanda ke damu shi kewa bayana ba a kan kisan da ya ba shi wancan kisa da ya shi yayi kisa da ya shi yayi kawai Allah ki yayi akwai mangaru da yawa da malamai suka yi dangance da abin da shahi hasada asma'i yake cewa ra'aitu a arabiyyan ata alaihi mi'atun wa ishirin wa ishirin sana fa qultu lahu ma atwala umraka fa qala taraktu al-hasad fa baqitu ya ce na taba gamuwa da wani mutum wanda ya kai shekara 120 duniya watar waya sai ta nuna cewa hatta da nan wata idan shi tarihi idanun shi kwata-kwata ma kaga iyaka tsoha ko ya ce sai nake tambaye shi na ce mishi ya aka yi ka tsoha a majikinka da sauran shi yanzu sai ce taraktul hasa na fa baƙaita ya ce hasara na bari shi yasa Allah ya sa na yin tsawon rayuwa duk mai hasara bai yin tsawon rayuwa wallahi bai bakin cikin sahi da na rana da na marici da na dare da na asuba shi zai gama da shi me yasa malamai suka ce haka nan saboda shi takara da yake da ubangiji shi kuma Allah sai ya diyar za ya nuna mashi cewa shi bai kai ba bai sai hana duk lokacin da kake son ka ga mutum ya kasa to kai kasawa ka take hitawa ga hili kuma duk iri da kake ganin ta ka samu nasara to rishin nasarar ka za ta ɗora hito maka ga hili kana shi kana gani shi yasa in kana son ka zauna lahiya ka kula da kowa kamar kowa ya al'amuran shi muawiya bin abi sufyan yake cewa kullu insanin aqdiru ala an urdiyahu yace duk inda mutum yake duniya yace ina da ikon in yarda da shi in sa yarda da ni yace illa alhasad sai wanda ke yin hasada ta fa innahu la yurdihi illa zawalan ni'ma shi babu abinda zai yarda da shi sai dai ya ga ni'imar da ke tare da ni babu ita idan mutum na hasada ka duk abinda za ka bashi duniya ba kai daidai ba komi za ka bashi kai ko goya shi za ka ɗora daga nan kana kai shi gida kana sauke ke shi ka dawo sai ya ce masa ƙashi kake aza shi wallahi eh aka gaba haushi ce ake ko da durkuwa kai cikin ruwa sai ya ce ka watsa mashi kura ka san da ruwa da kura ba su haɗuwa ko haka ne shi ma wannan duk abin da za ka mashi shi za suke cewa kullul adawati qad turja mawaddatuha duk wata adawa da ka gani duniya ana fatan wata rana a shirya illa adawata man adaka al hasari sai adawa wanda ke adawa da kai saboda hasara kawai in saboda shagon ka ya cika da kaya ne to shi babban abin da zai sa ya yarda kaga ya dawo ana komi da komi tare da shi da kai wannan shagon a ce ya kone cikin konewar da kasuwa babban dincan take yanzu akwai wanda ke hasada wa'annan mutanen da shagunan suka kone shi a ran nan sallah ce daɗiye shi kamar irin wannan tausai kai da za ka ji a'a shi mai hasada bai jin wannan kamar shi in yana da ikon ma a ce duka mace ta ƙone baki ɗaya to shi zai iya haka wani da a ce ya samu dama dai ɗora ɗauko kare yana liƙawa don ta ƙara yi gaba ta kai ga shagon wani wanda yake sai kai gari da ya haka saboda tsaba hasada kawai to shine hasada wannan kuma duk mutumin da ya sanya kanshi hasada ko malami ne sai ya irin wannan abu ka gare bani Isra'il har Allah yake cewa wa anni faddaltukum ala alamin alamin na hihita ku akan mutanen zamanin ku ko ana ganin mutanen kirki ne ko annaba sun fito daga cikin su ko karshen al'amari me suka yi kokarin ma kashe annabi sallallahu alaihi wasallam suke kai ga dan uwan su ma suke kokarin su jiwa shi cikin rijiya su kashe shi har taro aka yi na aka kashe shi annabi Yusuf alaihi salam to saboda ka wanda ke hasada ka a ce mota ka ta kama da wuta shagon ka kama da wuta matar ka wanda ka aura a ce ka sake ta ko ta mutu shi shine kawai abin da yake son yayya shine abin da zai yarda da shi shi yasa suke cewa duk wata kiyayya kyauta ta shikka shikka wani duk kiyayya da yake da kai shikka ta raba ka da shi kaga masu cewa nan kana wacce ba ga da su kaza kaza kaza oh ubu ubu samu shikka ka cewa daga wannan a sa kredi daga ran nan ka kuma dan aljanna kuma dan aljanna kuma na firdaus aljanna ta ƙololuwa zai kai ka shi yasa kyauta in bata ja maka alheri ba to za ta kawo tunkuɗe maka sharri wanda ke mai yawa sharri mai yawa za ta kuma duk ɗan halak kyauta na canza shi da kaga mutum kyauta ba ta canza shi to wa dan halaka wani wanda kyauta ba ta mishi komai ba ta ce mishi komai ko a bashi ya kuma koma yana cutarwa to mahasadi ne bai ci kada ba shine bambanci tsakanin da da wanda ba da ba ka yi ma mutum kyauta ya kasa zawa ya gode ya ma nuna ya ma dan gode ai ba ma haka ya kamata ai ba ka ba shi ɗari shi ji ka uku ci ma kamata a ci ka ba shi to ka bari in mutu sai ka zo a raba gana a baka ba shi kenan ba kai baka ba mutum ajiya ba kai baka ba shi ba haka kawai ya baka kuma ka ce baka gode ba annabi musa alaihi salam ya ga wani mutum gindan al'arshen allah fagabatahu annabi Musa sai ya kishin mutanen nan wani irin aiki ne aikata har ya kawo gidan al'arshin Allah faƙala sai ya ce ma mala'iku ma sifatu mine ne sufa wancan mutumin mine ne ya aikata ya samu wancan matsayi faƙila sai aka ce kana la ya hasudun nasa alama a tahun allahu min fadli shi wancan sifa shi ya kasance bai yi ma mutane hasara akan amma da allah ba su amfana da shi shi ba taɓa yi ma kowa hasara ba shi ne har ya kai gida al'arshen allah jama'a hasara ana samun ta ne tsakanin tsareku na juna mun gane ko? kamar yaya duk mutunan da ya kere ka da shekaru ko da kuɗi ko da wani abu hasada mai zaka mashi ba kai saka mashi hasada ba saboda ko da aka yi kama da kuɗin shi ko wa ake yi ma hasada in kana son ka gane kai kana da hasada ko ba kada ka bari wanda kuka yi kalas guda ko kuma kuka fara yin kasuwanci lokaci guda ko kuma abokinka na yarinta ya samu matsayi a gaba ka canza ba to nan ne yake tabbatar da cewa ba ka yi wa mutane hasada shi yasa kake ganin bako in ya zo gari ba wanda ya kula da shi ba mai hasada bako saboda ba dan kowa bane ba zan waye amma idan dan gari ya ce zai yin wani abu to yan gari sai sun karya shi mahasada nan ne za su ɗora hitawa kisa kake ganin mutane suna barin garuruwan su su zo wasu garuruwa me yasa gudun mahasada ne ake tura suna da rakar magana wanda suke cewa hatta da cikin garinku person na prophet nan son bilal ba mai zama annaba garinsu gari ba annaba annabta wace ya kawo mutanen maka bi Allah ya shi annaba wani aka ce ya zama annaba wani da aka zo wajen warqa bin Nawfal lokacin da aka mishi wahayin harko matar shi ta kashe wajen warqa bin Nawfal warqa yace na so a ce ina raye lokacin da mutanen ka za su hidda ka daga cikin garin annabi yace awa mukhrijiyahum yanzu mutane na suna iya hidda daga cikin garin ga irin kamar da suke al'aminu wasu ka samu amintacce duk wani mutum daga cikinsu bai yarda ba wani mutum ajiya ta wani abu ba sai wajena kaga ba a mamaki ne ko ƙarshe sun hidda shi ko ba su hidda shi ba me yasa suka hidda shi shi wa abuja da wani sarki shi ya taɓa tambayar shi ce wai shi wa bawan allah nan da kuke ce mahaukaci ne mahaukacin ne ya ce wallahi ba mahaukaci ba mawaƙi ne ya ce a'a ba mawaƙi ba ne bai da lahiya ne ce lahiya shi garas ya ce to me yasa kuka yi ƙin yin imani da shi wai sai shi abinda za na gaya maka shi ne yanzu dangin shi su ne suke sharuwa wajen ka'aba sun himu da wannan falala su ne suke da kaza sun himu da wannan falala ya zana mashi abubuwa ya ce yanzu ƙarshen al'amari kawai sai a ce an samu annabi na ƙarshen zamani kuma cikinsu kuma mu muna nan don mu yaushe za mu aika musu ai bakin da muka yarda muka ce mun yarda da annabin da ke da kwai na ƙarshen zamani nasu ne wanda ya na kowa da kowa ya ce ai mun yi asara yaushe ne mu za mu daga hannu mu ce mun ma zama wani abu ai har tsaye da tashi wanda aka ce annabi ya fito daga cikin gidansu kai ba kai daga hannu ka ce ai ba haka nan shi ne ba kawai dalili kaga hasada ce wasu malamai suke cewa alhasadu awwal wa dhanbun usiya bihi Allah usiya Allah bihi fi sama' hasada ita ce zunubi na farko wanda aka saba ma Allah da shi a sama kamar yadda na ambata muku can baya hasada iblis ga annabi adam kuma shine har yau zunubin farko wanda aka saba ma Allah da shi a cikin ƙasa irin wannan aikin da wannan dan annabi adam yayi kai ba ba ku tsina na haka nan lokaci ya tafi kuma akwai tambayoyi ko ibn sirin yake cewa ma hasadtu ahadan ala shay'in min amri dunya ya ce ban taɓa yin wani mutum hasara bisa kan wani abu wanda yake na duniya ba ya ce da annahu in kana min ahalil janna fa kaifa ahsiduhu ahsiduhu ala dunya ya ce yanzu mutumin nan da za ni ma hasara duniya ni abin da nake gani in shi dan aljanna ne to akan me za ni mishi hasara ana duniya kuma ina fata mu game da shi cikin aljanna mun gane ya ce wa in kana min ahalil nar in ka dan wuta ne fa kaifa ahsiduhu ala amri dunya wa huwa yasiru ila nar yau shi zaniyan hasara da shi akan duniya alhali kuma ƙarshe wuta zai tafiya kaga tana da unhani ba ta da unhani Allah rawa mada hasara to asbaha minan nadimin fa asbaha minan nadimin sai kasance daga cikin masu nadama ko to sai tamboyi ko na'am na'am tabbana rukuna cewa malam mai mazaunin gida zai iya yin taimama ya yi sallah da ita ya sallah farilla da ita
eh ai sai an nemi ruwa an rasa ko no
in an re nemi an ruwa an rasa ko da mazaunin gida ne yana yi kenan taimama ba sai wanda ke cikin halin balaguro ba mun gane no
abin da yasa aka ce wai in kuntum ala safarin walam tajidu ma saboda mahi yawa mutum na rasa ruwa ne in yana cikin halin balaguro amma gida ana rasa ruwa ana rasa sosai kenan in aka nema shi da sharɗinta a nemi ruwan ba a samu ko kuma ya kasance an samu ruwan amma in aka yi amfani da su za a samu matsala na rashin samun ruwan da za a sha kaga duka wannan yana shiga cikin wannan to
to wata bayanan mala ce idan sallan nafila misali idan sallan nafila zai iya zaman tahiya ta ɗai cikin raka'a raka'a biyu in bar na farko sai in yi na biyu ban gane ba gaskiya ni ba ta baga ne in yi sallar nafila eh zai wa raka idan sallan na san ko mai sallan nafila Aha.
zai iya zaman tahiya ta ɗai cikin raka'a biyu in bar na farko sai in yi na biyu eh, eh, ni na gane abin da ke kun gana abin da ke Eh.
da to na'am, kawai misali raka'a hudu ce zai na'am yake idan kaga sai ya yi su sullum sallon sai na'am karshe ya salamce ko mm, ina ga hakanan ne ke ni sallan- ana yin hakan na'am yanzu misali kyamar jiya na ga wani wani matashi ya samu kanshi a salafi kasan irin matasan da masu zahi masu samu kansu suna a salafi mm,
za ga da sun samu wani dan sabon abu sai ga sun zo suna ta yi wa mutane bakiya da shi haka mm, irin na addinin musulunci kana bayan manhaji na salafi salih ba sai ka ce wa kanka a salafi ne mm.
shi abin da na ji yana gai cewa ake komi kullum ana samun canshi Yanzu ba?
ya ce amma kuna nan kuna wa mutane kiyamun laila da tarawihi irin nau'i guda raka abi ku salamci raka abi ku salamci ko ina ana bukatar sauyi ai ba haka na annaba kaɗai ya ɗora yi to yana da gaskiya hakan ne su ita sallah ta dare da tarawihi da kiyamun ramadan da kiyamun laila duka ɗaya ne akwai hanyoyi daban-daban wanda ake bi wajen yin su wannan raka'a bi a salamce bi a salamce bi a salamce ɗin nan da ake yi huska ɗaya ce daga cikin huskokin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora mun gane ko akwai huska ta biyu ka yi raka'a hudu ba tare da ka zauna ka ya zaman ta ba ban san wani masallaci wanda ake yin haka na cikin mura kaga a salafi yana da gaske shi Mm, kuma hadisin ya dan- ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Aisha ne yusalli arba'an ala ina Nan. na sabon gari yana yin haka nan to masha Allah to kaga an samu inda ake aha to kaga kenan a salafin nan ya ya ya dan tono abin da ya kamata a ci an mm.
tace yusalli arba'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallata raka'a guda hudu fala tasal an husnihinna wa qulihin kenan masu tsawo ne yake ba sai ka tambayi irin kyawun sallolin rakoyin guda hudu ba da tsawon su kenan kana iya yin guda hudu ba za ka yin zaman ta ya ba sai na ƙarshe kamar yadda wannan yake tambaya ka ƙara yin hudu haka nan kenan nawa takwas ko to in ka tashi yin wuturi shi ma ka yi raka'a uku ba tare da ka yi zama na tsakiya ba nawa kenan sha ɗaya kai ko da zama nawa Zama uku.
da zama uku ya yi haka Mm.
Tambaya ta gaba ga ce malam ko sunayen Allah kyau- kyakkyawa akwai wani lokaci da ya kamata mutum ya keɓance don ambatansu kuma malam muna son fasararsu.
a basare mashi tun wani ƙoƙashi
Da ya ɗauko aiki wa ya ɗauko aiki wannan Ya yi.
gari.
su sunayen Allah asma'ullahi husna akwai hadisi wanda ya tabbatar da cewa duk wanda ya kiyaye su dan aljanna ne ko kuma zai shiga aljanna menene kiyaye su wasu ka ce kiyaye su ka harrace su duka baki su kuma suna nan wurin a cikin alkur'ani mai girma dukkan su suna nan wurin sai dai abin da ya kamata mu sani ba su kaɗai ne asma'ullahi da husna ba da sifofin Allah ba su kaɗai ne ba mun gane shi yasa cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as'aluka bi kulli ismin huwa laka ina roƙonka da kowane irin suna wanda yake naka ne sammaita bihi nafsak wanda ka sa ma kanka suna da shi aw anzaltahu fi kitabika kuka saukar da shi a cikin littafinka wanda aka saukar a cikin littafi muna da su ga sana su ne goma ya tara da tara din nan da kake gani mun gane ko aw allamtahu ahadan min khalqika ko kuma ka koyar da ɗaya daga cikin bayinka wani suna wanda shi kaɗai ya san shi bayan kai kenan wannan ke nuna cewa wa'annan na cikin alƙur'ani ba su kaɗai bane ba yasa daga cikin sunayen Allah akwai almannan cikin alƙur'ani akwai manna mai kau kaga babu shi amma kuma yana cikin sunayen Allah wa'anda suke kyawawa to saboda haka ambatan Allah ambatan sunayen Allah walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa ko roƙe shi da su ko kuma ku kira shi da su to yana da kyau mutum ya dora yin wannan illa ya kadi fassara su ne lokaci ba zai ba mu damu fassara ba na'am tambaya ta gaba ce malam mutum ne yayi ya sayi kaya a wajenka sun yi kwana biyu a wajen shi to kayi sabo oda sai ya ga wasu yana so sai ya ce to zai maido wa'ancan ya ƙara maka wani abu kenan a bashi wasu sabon oda domin malam wannan ƙarin da ya ba laifi a ciki
to kyawansu ɗaya ne iri ɗaya ne komi da komi kuɗi su ne suke da irin wannan matsalar da kayan abinci an ribawiya ta guda bakwai wanda ake ambatawa a zahabu walfidda da a sha'ir da sauransu da yawan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata wa'anda su ba a ƙari ba a rage wajensu kenan ƙadagoci na baka dole dala biyar za ka bani ko yaba ka biyu da dala za ka bani ko ƙarago ƙundumasa za ka bani ko dala dala guda hudu guda uku da yaba ka guda ba a ƙari ba a rage sakamakon amma shin kaya idan suka shiga hannun wanda ya saye su ƙimarsa tana rage ko ba ta rage ba yanzu ka sai da wani moto sabo jika 350 yau in ta in yi vanta in yi komi da komi kuma gobe da sahi a sai da shi da wa'annan kuɗin kuma kaga bai yiwa ko to kenan duk abin da zai kasancewa sai da shi yana rage mishi kima kenan kana iya yin ciko dama duk wanda ya ce ya yi ciko dama na shiri na aiko to shi ne dama kenan bisa kan wannan za a gina kawai a ci gaba da tafiya kenan za a diba a gani cewa menene kiman nashi tsakani da Allah kenan cikon da za a yi sai ya ciko zai baka riba bisa kan wannan ai bai ce ya fasa ba ko na yi ribin cewa za ya ce ya fasa to bai da iko ya cewa ya fasa saboda albayyan annabi sallallahu alaihi wasallam ce bil khiyar masu yin kasuwanci guda biyu suna da zaɓi tsakanin junansu malam ya tafarraka matuƙar ba su rabu da junansu ba yana akwai zaɓi na ka sayi ko ka ki sayi amma bakin da ka ɗauka ka juya ko ka rabu to babu zan ta wannan zaɓin wannan sai in ya kasance kuma akwai wani aibi wanda zai sa dole sai an maido abu akwai aibin da ba dole bane sai an maido shi saboda kai ne ba kai bincike ba kai wannan abu amma kuma akwai aibi wanda dole ne ba wai abin sai da ko mace ka aura akwai aibin da dole sai ka miro ta wajen babanta eh ka aure ta daga baka ka tana da ciki to kaga akwai matsala kuma matsala to a zo a ce a tunda an riga an daura maka nawa ya kaso tsawa aka darma shi ko ma ina aka darma shi ko ka ba aka darma shi sai ka kwance shi to haka ne ka sai da mutum mota sabuwa amma injin ɗinta ya buga yanzu ko da ya wajen tara injin ya buga shi akwai mota ba mota to na khiyaru la'aibu ne dole ne wannan dole sai an dawo an an maida maka ita ka ka ba mutane kudin su
na'am tambaya ta gaba yace malam nayi tsegumi bayan sallar isha'i me hukuncin sa
ya riga hukuri da tsegumi na shi ne
ba a san mutum ya ɗora tsegumi musamman cikin wannan watan bai kamata mutum ka ɗora tsegumi ba ce sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi yana yin ya karhanta yin kwana kayan sallar isha'i wal hadisu ba da ha da mayin hira ma ta duniya ta banza da wuki bayan sallar isha'i kamata ya ce da an yi sallar isha'i kowa kama hanya ta shi gidansu mun gane ko makaruhi ne ka ci gaba da zaman fada amma za ka samun wasu sha biyun dare ma fada take hawa eh sha biyun dare wata ke hawa yanzu ka ga dai wannan mutanen dai ba su sauke nauyin da Allah ya aza musu kuma hiya masu aure matan ku suna can gida ko kuna nan wuri ya dalilin irin wannan abu wata hujja cike da ku a ta kai ƙara ku gida in kun ba karwa annaza a kai ƙara shi kiran sai dai ta hakuri ka gani wannan cutarwa ce musamman wanda gidan shi nesa yake can bakin daji gidan shi yake ka zo kare sha biyu kuna fada kuna yi ta bi ka gari wannan dai tsakar ko dan kan da in yi nisa dai bari mu kai
na tabbata ta gaba ce malam ya ce shi yana da mai gida yana mashi aiki a shago amma bai bai shi haƙin shi shi mai gida eh amma kuma shi yana ɗaukar wani abu ciki shi ne ke tambaya ko yace kuma ana samun ciniki gwalgwado yace to waya abin da yake yi yana lahi ko ko yana da laifi ba a ɗauka abin mutum ba tare da ya sani ba a ɗauka ba tare da ya sani tunda kai ba matsayin matar shi ne kai ba hinda mata abin sufiyan ta taɓa kawo ƙara abin sufiyan wajen eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce abu sufiyan mutum ne mai ƙauro bai ba mu abin da za mu ci mu koshi kasa ko mazaje masu irin wannan eh komi hatta da ramaki sai ya kirga mai yana da abin awon shi nashi na kanshi eh komi sai ya auna sannan ya bada saboda iyaka eh taka tsantsan akwai maza masu irin wannan abu kuma baka isa kana mutum wannan abu ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ki doki abin da zai isa ki ke da ke da ƴaƴanki kake ƙara akan abin da zai isa ku kina ka ganin cikin gida ne saboda in ma yan mutu ma ai su ne masu garan da ita da 'ya'yan ko daman kuɗin su ne dama abincin su kuma sai aka ce kasi banna to ka kai da ki yaron shi ba ka riga da shi wanda duk ba ka riga da shi kenan ɗaukar dukiyar shi ta zama me ta zama sata kenan kenan ƙara ka kwatanta mishi da cewa abin nan bai isa ka in kuma kana iya haƙuri da shi kai haƙuri da shi bisa kan wannan sau uwayen gidaje suna da irin wa'annan ɗabi'o'in kuma lokaci yara suna da irin wannan ɗabi'a yaro yana kallon mai gida yana yawo bai san bala'in da mai gida ke ciki ba eh kana kallon shi ne yana yawo amma in abin ya fasa maka zuciya shi ne zaka gano cewa akwai matsaloli da yawa wanda kuɗin nan suke tafiya kai kana ganin ana samu ne alhali kuma uwa ce take komawa wani bai sanya ake yi ana samun uwa ta dawo ma bale a yi magana riba wani yaron bai san haka nan ba cirakin da kake gani sai in uwar ta dawo da sannan a zancen riba ko to kai ya za ka iya ka bambanta tsakanin uwar da riba sai shi zai iya bambanta mun gane ko to saboda haka mu dora kyautata mu juna zato musamman wajen aiki idan ma'aikaci ya dora kallon aljihun mai gidan shi har abada ba ci gaba in kana kallon aljihun mai gida kana kallon abin da mai gida ke samu baka zama komi saboda mai gidan kullum haushi zai ɗora baka ƙarshe ka kowa ɓarawo ma kaga me aka yi kenan to saboda haka wasu abubuwa ba ka saurin yanke hukunci a kansu mun taɓa yin aiki ƙarshen wata ong mace ce ke shugabancinta ko su abu kanmu sai su ɗora cewa ya kamata a ce an ba da kuɗi wa'anda suka yi wa'annan yawa kaza kaza kaza kaza ina tuna ko lokaci da zake ce musu abin da nake so ina muku roƙon Allah ya sa kuma ku shugabanci wasu mutane nan gaba irin wanga shugabancin da nake ku gani yaya shugabanci yake wallahi wannan adatta musu kuma ƙarshen al'amari ina ga alama kusan kowa yanzu ya shugabanci kowa da kansa ya gane ko menene ke shugabanci saboda wanda kake gani yana sama kai gani kake kawai ga abubuwa na yaƙi yadda kasa ana kokowa ne kai kana ganin kafa ga ta nan ya dauka ya dauka har ma ka ganin waya aka yi bari aka kada shi kai shiga kai shiga kai ya aka yi abin ya kawo wannan lokacin kai in ka shiga sannan ne zaka ganewa shi yasa duk jujjuman da za ka yi ma mai samayya uban gida ne ko mai gida ne ko wane ne wasu lokuta irin jujjuman da muke yi ne bisa kai ai boya aka yi buri aka da shi a ya ba da kai kaza kaza kaza kai ba ka shiga kai shiga ai da kai ba gani kafan nan da kake gani ta madibi ne ba kake ganin ta wai haƙi ɗaukar ta kai ba ka shiga ka ɗauko to sai in ka shiga ne za a gano ta ashe shi halin da yake ciki shi kawar nan ba ta ɗauko da gari to haka mai gidanka da kake ganin ta yaƙi baka in ya baka wannan abu kowace ba da kuma kai har abada ɗauka za ka yana samu sai a ce ai bai son ya gwadi ne eh bai son ya gwadi ne ai kana gani bai so ya gwadi ne eh haka ne bai so ya gani amma ka bari da Allah ya sa kai hawo matsayin shi sanan ne zaka gane Allah ya taimake mu to abin da muka karanta dai Allah ya mu lada shi kuskure muka Allah ya yi mu